أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أحق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته karatunmu da muke a wannan makaranta ta mai albarka na karatun figihu wanda mai karatu a cikin risala ta abu muhammad kirawani yau insha Allah za mu dora daga inda maukana za mu shiga mun gode wa Allah madaukin sarki da ba mu dama don mu gode masa akan nemar lafiya da hankali da Allah ya ba mu wanda Allah ya bai wa lafiya da hankali wajibi ya nemi ilimin addini in an ji lahira a wanda ya kuskure an yafe wanda aka sa shi dole an yafe wanda ya mantuwa an yafe amma ban sani ba ba hujja ba ne a wurin Allah was'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna abinda ba mu sani ba mu tambayi malamai in ji Allah sai ka gaya mana abinda muka sani kuma mu aiki da shi shikenan an jira wurin Allah to Allah ya da mu dace Allah ya ce wannan karatun so yana gaya mana cikin abin da ya zama wajibi baki ya faɗa zuciya ta kulle ta ce gaskiya ne shine magana shekaran siraɗi wannan siraɗa haƙƙun siraɗi lalle gaskiya ne ya juzuhul ibadu bayi suna tsallake shi bi kadar amalihim gwargwaron ayyukansu gwargwaron imani gwargwaron da aiki mai kyau gurguran samun sauki da sawaka a siraji faki sallallahu alaihi ya faɗi magana mai ban tsoro a cikin jami'u sai na musulun akan maganar siradi yana da siririyin abu ne shi siradi yana da zafi yana da kaifi to daga ciki daga akan jahannama yake akan jahannama to daga ciki akwai wani abu mai kaman kugiya mai fitowa na tarkwadin mutane marasa gaskiya kowa gwargwadon laifinsa idan ya tako a jikin mutum ya lume sai mutum ya ja sai ya farki gudun wani dai kafin nan daga kamar ƙorin sabon da ya kasa kam ai naman ya gaje kai wani ma gaba ɗin ana kuje shi kaf ba inda abun bai ba ya an gama nan ana ta sama sama dai har dai ya daga san inda wani abu ya kori mutum ko na bala'in duniya kaya ba ta tare ko ta tarewa ne batta ta rishi duk da kama zai ja ta dinga wurin sai dai in ya kai ya fadi amma bai kai ya fadi ba ba zai tsaya ba to haka a siradi akwai waɗannan abubuwa na tashin hankali lai yana daga cikin falala da ake samun yadda siradi a cikin sauki lai yawan sallah cikin masallaci kan salawati kulawa da jam'i kenan iya daga cikin abin da ke kawo sauki na samu a ke da siradi ranar gobe alkiyama mutane za su haye wato bayan Allah tsallake siraɗi sai an je can a yi hisabi a shiga abin wanda duk faɗa wata gasan siraɗi aikinsa ya ɓaci da gadar amalin gwargwadon ayyukan fana juna za su tsira mutafawidin suna wucewa shi siratin najati a cikin gaggawan tsira alaihi a kansa shi siraɗi linnari jahannama daga wata jahannama don yana kan jahannama a shi ne ma'anar wa in minkumu illa wariduha kowa sai ya shiga wutan jahannama kowa to gangara kenan ka haye gada ka ce baka haye kwari ba zai yi yawa to to haka siradi yake akan jahannama yake yawa wa qaumun wasu mutane aw baqaru fiha amaluhum ayyukan su sun afka su a cikin wato wannan wuta sun dulmiyar da su daga siradi aka rikita kamar irin ayi hatsari mota ta fada gada da kaji ma kaji abun tausayi ko to wannan kaɗan kaji wanda abunsa ya wargaje aka fada jahannama a kan siraɗi a yi kaga ta ɓaci dama jahannama wata wata ƙara ma tukuna mala in ta yi ƙara duk wanda ya faɗi na ta shi sa Allah ya ware wasu bayi daga cikin bayi yace la ya wani hasisa ha eh wanda su in ta yi ƙara ma ba za su ji ba eh akwai wasu kuma saboda Allah ya yarda da su ƙarar da suke yin ba za ma su ji ba ma wata kuma za su ji dai ba za su razana har ya tsananta ba amma har duk abin ya masa tsanani har ya faɗi kam a ta taɓe shi wannan za a zo da ita da sasari na mala'iku sarka kenan dubu saba'in a wuyanta kowane sasari ɗaya kowane sasari ɗaya mala'ika dubu saba'in kowane mala'ika ɗaya leɓen sama an ka ganshi ya fi gari saboda girma baka jiran nan mun magana ba kan malaiku masu daukan al'arfi ba yi tafiya shekara ɗari bakwai nan ɗinsa to saboda haka wato eh wannan kenan wannan tudun tsawon wuyansa kenan wal imani bi hauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaji mana yana ga mana abinda dole ka yadda cewar akwai tafshin manzan Allah har ka ji matsayin manzan Allah kogin zama an baka yadda yana da kogin baka zama dan wuta sai ka yadda annabi Muhammad na da kogi eh wanda ake jin alkawasara kuma ka ji wani abu duk halitta malaiku ne aljanun mutane ba mai kogin sai ko kofi dai baka da shi balle har ka samu rijiya balle korama sai annabi Muhammad shi kadai ya fita bage wata rana sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yanayi haka ya yi addu'a mutanen bakiya bayan ya musu addu'a ya ce to yana so a zuciyarta yana so kamar ka ce ina Allah Allah kaza na ga ‘yan uwa na an ji annabi ina Allah Allah muhammadu ‘yan uwa na gan ganni sabon zuwa Allah na biyu an kiyar Rasulallah shin Musa bai wa mu da ‘yan uwanka ya manzan Allah ja ba ku wani bal an tun ashabi ku sabai na ne yan wannan ban gansu ba tukun suna zuwa ai ba su zo ba wasu mutane ne za su zo su ne yan wannan ba su zo ba tukun nan eh masu ran annabi Muhammadu za su zo annabi ce wa sahabbai amma ba su zo ba walam arahum ba'du ban gansu ba tukun eh yace amma zan riga su gaba kenan kaga ya nuna ba za a gan shi ba kafin a ce su ma ya tafi amma na musu alkawalin alkawsara anan za mu haɗu zan sa a tattara duk mutanen da kam mutanen annabawa daban-daban duk a tattare su hana su kansu kar a ba su damar zuwa su su sha wannan alkawtara shi al'umma manzon Allah sun sha tukunna sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce ya rasulullahi ya lahi ka gane mutanen naka tunda ba su zo ba tukun kai ba gansu ba mutum da baka ganshi ba bai ganka ba baka taba ganin sa ba to ta yaya ka gane cikin mutane haka da masu yawan da ba zan yaka zuwa annabi ce masa idan kana da dokinka mai fari biyar goshinsa fari tawayensa hudu farare ya gudu ya shiga cikin bakagen dawakai ba za ka gane shi ba da abin ce zan gane shi annabi ce haka zan gane al'umma ta a cikin mutanen tashin alkiyama min asalin wuri amma lambar da shaidar shine alwala saboda ka da jama'a kula da alwala jama'a fa a kula da alwala jama'a a kula fa da alwala jama'a kar a yi sakaci da alwala kaji alwala dai ita ce alamar mumini ana tashi alkiyama a wajen shan ruwan alkawasara wanda ya sha ruwan alkawasara ya ji daɗi ya rabu da yunwa ya rabu da kishirwa ya rabu da talauci ya rabu da bakin ciki ya rabu da jinya da dukkan damuwa daga shan alkawasara duk damuwa ta warke kofi daban-daban a kan kogin guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ne haka za a dinga kowa a rike daidai an ɗiba an sha to wannan adadin sun sha cikin al'ummar muhammadu rasulullahi su ajiye wasu su ɗauka su ɗiba su kurba su ajiye wasu su ɗauka amma haka akwai wanda za su a cikin wannan al'umma kore su saboda dawo su da manzon Allah eh sun ibin abin da annabi ya zo da shi don a dawo su da annabi idan suka zo annabi ya kira ina ga alahalumu alahalumu sallallahu alaihi wasallam duk ana ta zuwa su ma sai su zo sai malaku tare iri irin su malaku su dinga wawarewa a tare su a kore su sai annabi ya gani ta kai ya kuke tare wadannan kuke korewa sai ku ce a inna mun gayyaru wa badalu ba da kai ya rasulullah sai wannan masu musanyawa kenan bayan baka na annabi to ai can da su ya sa kore su Allah shi ya mu tarduhu madhu al'umma ne Muhammadu za su gangara wannan kogi na alkawasara su sha la ya zama man shirbin wanda ya sha alkawasara ba zai ƙara kishirwa ba sauran abin da duk za a sha a cikin aljanna na ni'ima ne shan ruwan aljanna na da gidan jami mai gai da asinin wannan sha ne na jin daɗi da morewa ba na kishirwa ta kama ne kana kwakwal kwakwal kamar rakumi da muke a nan a sha ne na morewa kudu na jin daɗi wai zadu ana nisantawa anhu gabarin alkawasara wa za a kora a nisanta ce man baddala wan gayyara wanda ya canza ya musanya hanyar annabi muhammadu to sai a kore shi to ashe in ka bar hanyar annabi za a kore ka wajibi tukuna ka zo ka san ina hanyar ma ka hada tafiyar ka da wanda suka san hanyar annabi to dora ka akan hanyar annabi ku tafi a kai don wanda ya musanya hanyar ba zai sha alkawasara ba to kai goma ga san hanya baka tafi to na kake bi kenan to kaga bai ba shaji fadin ya dace ma bai dace ba kaza ba lantaran bai dace ba ba kaza ba wannan imana wajibi na sani cewa shi imani fa qaulin bil lisani fada ne da halsi kanan dole sai an kalma jara ko wa ikhlasun bil qalbi da kuma tsarkakewa a zuci wa amalin bil jawari da aiki da gabobi in gabobi sai aiki ba bai ba ka ce akwai imani da baka ka ce zuciyar mata da ba a sallah zai ba zai ba yazidu imani na karuwa bi ziyaratul amali da karuwar ayyukoki wayan qutu bi naqsiha yakan ragu da raguwar ayyukoki in ayyukan kana alkai da suka karu sai imanin kai kare karfi kare kyau in suka ragu mutu ya sako sako kuma sai imanin sai kara ta kwarkwacewa fa yakunu zai kasance fi naqasu ragi a ciki saboda ragin ayyuka masu kyau wa bi hadiyar da kuma aikin ne imanin sai yake karuwa wala aka mu da kaulin imani faɗin imani da baka na da Allah ne Allah na da annabi manzo Allah ne ba zai cika ba illa bil amali sai an yi aiki fada ba aiki ba zai cika imani ba sai an yi aiki wala qaulun wa amalu illa bi niyyat da aikin kuma ai faɗin kuma da aikin ba za su cika ba su ma sai da niyya niyya ka san ita ce ainihin ikhlasi shi yasa idan kana neman ka tashi farlan sallah a cikin alkurani mai girma farlan farko ita ce niyya shine wa ma umiru illa liyabudillaha mukhlisina lahuddina ayi abun tsantsa ba don tsoron wani ba ba don kwaɗe agun wani ba ba don neman yaban wani ba ko ya gode babu tsaya ba ko don a cinaya illa don Allah kurum to wannan shine niyya kenan wala ƙaunin babu faɗa kuma wa amalin da aiki wa niyatun da niyya illa bi mafaqatis sunnati sallallahu alaihi wasallam sai ya dace da sunnar annabi Muhammad ka ji wani matsayi babba na annabi shi aikin addinin ma idan aka yi in ba kan tubar annabin aka yi ba ba za a je gun Allah ba Allah ya ce annabi wa zakaza la mithaqa annabina lama atinakum min kitabin wa hikmatin kuma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latuminunna bihi wa tansurunna qala aqaratu akatu ala zalikum mujri qalu aqarna qala fajadu kuri to kaga annaba ma da manzani kafin a ba su sai da sharadin da Allah ya dora musu to in aka ba ku abin da za a ba ku kuka rike kuka je kuka kira mutane suka amsa kuka taho akai kuna cikin tafiya sai ga annabi Muhammadu latuminunna bihi za ku ajina ku ku bi shi kowa sai ya ce eh fa Allah ya ba shi bai sai zama annabi ba sai ya ce eh sai ya yarda sarautar nan da za a ba shi annabi ya zo shi talakan annabi Muhammadu ne ya da fatan Allah ta zama talakan annabin ma abin da gagare shi ba sun dafa masa zama kamar munan wada talakawa tulus saboda matsayin da suka sani na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ji Allah ba zai karbi addini ba sai da koyarwa annabi Muhammadu yawa wa annahu cewa la yakfur ahadun ɗaya ba zai kafirta ba bi zambin da zunubi min ahli kibai daga mutanen alƙibla musulmi masallaci ya ga yayi babban zunubi kaman shan giya kaman luwadi kaman zina kaman caci da makamantan manyan manyan zunubai to hakan bai sa ya zama kafiri ba fa an gane ko wajibi kai imanin cewa ba kafiri bane musulmi ne ai yana da kalmar shahada saboda haka ba kafiri bane ko ya ki sallah ko bai ko ya ki sallah wasu ce bai zama kafir ko ya ki sallah sai in ya musanta in juhudi ya shigo jayayya ko istighfari rena abu ko musantawa sai zan ba musulmi ba kuma amma in ba haka ba sai a bar shi a musulmi mai zunubi Allah ya kiyaye mu da ya shiga cikin ayyukan kaba'ira bambancin da sauran musulmi wada haka to tunda bai bari ba shi ba a masa alƙawarin gafara ba ko kuma a masa alƙawari shi in an ga dama a masa gafara an ga dama a tasa shi wa ana cewa da wajibi a yi imani a duk shahidai a haya'u rayuwar duk shahidi yanzu bai mutu ba a haya'u rayuwar inda rabin a wurin ubangijinsa yau da kuna ana azurta su ana ba su abinci wato bambancin ran shahidi da da ran mumini ke ran mumini haka mumini furabir haka wanda ya mutu ba shahada rayukan nusulai a cikin illiyin amma rayukan shahidai kuma a cikin hawa tulu tuyuri yake wata kamar jaka kamar makokota take a wuyan wasu tsuntsaye na cikin aljanna a ciki ake tarawa kafin kiyama ta tsaya sai ta ringa firewa da su a cikin aljanna ta ringa yawata ku tafi gida ta ringa yawatawa da su a cikin aljanna suna cin yayan itacen aljanna kamar daga tsuntsaye suke zuwa kan mangoro haka a cikin gonaki haka za su dinga kiwo da su a cikin aljanna misalin da ya da uwarsa take ci da sha'awarsa kuma ya ci abun da ta ci in ta koshi ya koshi in ta rame ya rame to haka Allah ba su dama su ci su sha ta hanyar waɗannan tsuntsaye saboda morewa ba na jin yunwa ba su kuma sauran mumine wada waɗanda ba shahidai ba ba yunwa ba bi kishiru amma ba ci ba sha kaga akwai bambanci wannan masu ci da shan akwai wani shan dadi a ciki saboda ai zama aljanna ma da za a yi da ci da sha za a yi duk da ba yunwa a ciki babu inna laka Allah ta zuwa biya wa ta are ba yunwa ba tsareci amma ana ado kuma ana ci na talabizan na jin daɗi to wannan shine bambancin shahidai da waɗanda ba shahidai ba shi ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gubar da ya ci a kai bara malamai sun ce ta motsa lokacin da ya rasu ta motsa mutanen kaibara sun sa guba a cikin nama sun ba shi hadiya ya ci naman ya ce ya nabi Allah sallallahu alaihi inni lahamun masaliyun bismi ni nama ne da aka hada da guba aka soya ne ya rasulullahi kaji matsayin martabar manzon Allah shine ba kama shi jimada da hadal kauni tadabi muhammad ko eh kowane abu ya sa annabi muhammad duk sandararru na wajen su duwa su su karafuna su duk sun sa annabi magana ma suke da shi sallallahu alaihi wasallam to kaji ana ma soyayya ma yana jawabi to wanda aka baiwa guba ya sha ya mutu shahidi ne an gane wannan to sai wannan guban shi ne da annabi zai rasu an ce ya taso ya shigo cikin lamarin saboda manzo Allah ya samu shahada saboda kolin matsayi ne shahada an gane wannan ko shi ko abubakar macijin nan da ya cije shi a cikin kogon nan annabi ya bi ta koyi maka a wurin yake shi kenan ya yawarke kafin kyautawa idanu wannan guba ce ta motsa shi ma sai ya zama shahidi shi ma an gane wannan ko shi ko sai na umar daman burma masa buka aka yi ma a masallaci sai ya murda haka ya zama shahidi ka an gane wannan sai na Usman a gidansa aka yanka shi ya zama shahidi sai ya bi Ali a masallacin Kuba aka sare shi da takwabi ya zama shahidi Alhassan jikan manzon Allah Jadul Kindiya ta ta bashi guba ya mutu Usaini kuma a Karbala aka kashe shi to kaji irin waɗannan abubuwan zan samu manya-manyan matsayi amma dai ba kashe su a filin daga ba saboda wani alkawarin da Allah ya yi wa annabi kuma sadaka na humul wa'ada fa an je na humul nasha eh saboda matsayin annabi da annaba ana kashewa a gaban mutanen su wani lokacin a wurin yaki to amma dai annabi kan Allah ce ba za dai a bakanta annabi rai bakan ai yaki duk da falalar shahadar nan ba za su samu shahadar amma dai ba za a karɓi waɗannan a gaban annabi Muhammadu ba waɗannan ka a gaban annabi kan Allah ja balan yadda ba saboda matsayin annabi to kaji wa arwa wa ali sa'adati kaji mun faɗi shaidai suna cin abinci yuru da ƙuna ko sauran waɗan mummune fa wa arwa wa ali sa'adati baƙiyatu rayukan masu arzikin lahira su kuma su kuma a wanza suke suna nan wanzazzu ne suna cikin ilena kenan na'imatu suna cikin jin daɗi za a yi salama a kofar sama ta saman duniya a yi salama a kwankwasa mala'ikun da suka ɗauki ransu kwankwasa a tambaye su me ku ɗauko yake mana ƙamshi a nan a ce ran wane ɗan wane nan ne na anguwa kaza na kaza su yi su yi ta'aziyya su buɗe kofa a shiga da shi su yi addu'a a wuce da shi a je sama ta biyu haka har zaman bakwai ya je can aje inda ake tarawa na imatun ilayin yuba suna suna cikin ni'ima har zuwa ranar tashin alkiyama in kiyama ta tsaya to duk inda Allah ya tara rayuka sai ya ebo su a cikin kudura a tsura su da kudura a cikin kaho na mala'ika israfilu mala'ika israfilu ma'aikin Allah ya ce da tsuntsu zai sauka a kunnensa na dama sai tsuntsun ya fire ya ce zai dawo kunnensa na nan na hagu shi ne faɗin fuska ko to tsuntsun shekara dubu zai yana gudu tsuntsu ko ba kai ba malam hado ba kai ba ko kai wannan maka da maka shekara dubun kana gudu ka ga yi bita to a duniya ma gaba ɗin da shafi shekara dubu ɗaya ne gaba ɗin da ma nan shekara daga nan zuwa kaba shekara ɗari biyar can ba ɗari biyar ko na ɗari biyar biyar da kaba shi ne yake duna amma shi wannan fiskar da kuma sun tsuce ka dubu zai wannan a matsayin fiskar sa ne babba ne ka san ya girma duk su jibiru tun yawancin malakuna ya girme su isra'ilu shi allah ya baiwa zai busa ƙaho bayan an yi shi ma sai da aka shekara ɗari biyar tukuna irin shekarun na can can aka shekara ɗari biyar aka mala'ika mala'ika mika ilu aka shekara ɗari biyar sannan aka yi azra'ilu aka shekara ɗari biyar sannan aka yi jibrilu to daga su yawancin mala'iku ake halittawa su tun da ba aiko wasu ake ba daga abubuwa ake halitta su to shi israfilun nan ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa nuna aminsa shi yace ka gan shi nan eh amma amin ya faɗi ya so min ya anai bai taba shi dawo in ya farfaro ba ya haka aka yi to shi zai a tara wannan rayuka a cikin ƙahon da zai busa dama aikin da busan ƙaho su biyu zai zai bi tuturutu sai duk abu an ce yanzu haka ya sa a bakin da ya lankwashe kayi ya ka san mai algaira yawanci sai ya ɗanyi haka sai kama tuturutun sa ko eh masu liko da su masu da malgodu a yawanci ya ɗan karkace kayi ake busa to yanzu ya sa isra'ilu ya sa ya rike fatun annabi da nan tun ya sa ga wannan a cikin bakin sa yi ya lankwashe kayansa eh yana jiran a ce eh kawai ya tuturu duk a mutu ga baki daya eh duk a mutu tun yawan nan busa aka mutu bayan shekara arba'in sai Allah ya sake sa a sake busa amma ban za a mutu fara shi za a mutu ba a shi ma ya mutu har mala'ika mutu sai ya mutu kowa sai ya mutu banda abin da ke cin aljanna banda wanda ke cikin wuta na mutu yana cikin duka su wala ya mutu biya wala ya yi to in an shekara arba'in sai a ƙara yin buta to abuta ta biyu ne za a tattara dukkan rayukan na inda suke a cikin kafansa a baya damar ya hura kafin ya hura za a yi hadari a yi ruwa ruwan zai tsirar da gawa inda gawa take a duniya duk abin da aka ce yanzu mutum ai ya haɗe ki da abu da kaji nawa kaci Allah rama idan ka ja ka sadaka na da yawa duk za ka fita su duk gaba ɗaya babu jikin wani a jikin wani duk abun da tsuntsu ne dabba ne kowanne an fidda shi filla fillan sa yadda yake kawai shi kenan ga sunan sun fito sun tsoro daga cikin ƙasa sun yi waje ga suna a filin Allah zuwa gaba ɗaya amma ba mai rai ko guda ɗaya ya ɗebo wannan rayukan da kudura a loda su a cikin wannan ƙaho na mala'ika israfilu a ba shi damar ya busa yana busa da kazan ka sa hoda a hannunka ka hura da tawazi haka rayukan gaba ɗaya ko kwaɗe ba zai makale a cikin ƙahon ba gaba ɗaya za su fita ai suna fita gaba ɗaya ko ya lashe to wa izzati wa jalali rantsuwa da girma na inji Allah da buwaya kowane rai ya koma inda yake ka san wallahi ba dan ikon Allah ba wani ba zai dai koma inda yake ba ya san da shi da wancan jikin abun tsaya suka yi in ga gado ba za ta yi kyau ba zai nemi mafaka Allah zai ce to ba za ta kyau ba kowa ran rai koma jikin zaman da suka rayu a can duniyar nan amma a mutum ya asidan ne an cire ido an cire hannu an cire kafa har ka ce da aka yi mutum sai an mayar an kaba masa kafa ne kaga iya yadda ya zo duniyar nan Allah ce ban yi jada'a ba ni ban yi halitta ta a wata gundume ba eh a cikin nayi ta kowa haka za a tashi ana na shi ya rasulullahi an hada maza da mata go daya ba mai riga ba mai wando da zamu da surkan ko za a ware maza daban mata daban annabi ce go daya yake kai kai zai surkan kan zindir baka da mara wallahi ya yi shi amma ai wannan abun ya fi karfin ka gane hannun dama ma don da ake wannan tsayuwar baka saka ce wannan shi hannun dama ne na cinto wannan na ɗarki ba ba da harka san wadda sulkar kawai kana tsirara ka ina ma a ba ma kai wani kai to haka rai kowa zai koma cikin cikin inda yake an ji ko layi mutum ila yau mai ba suna rayukan masu arziki suna shan daɗi har zuwa ranar da za ta da su kowa kuma ran sai kuma jikinsa wa arwahu ahli shaqawati rayukan matsiyata wato wanda ba su da arziki a lahira ba wanda baya da kudi a duna shine matsiyaci ba shi talaka kenan talaka ma guda biyu na akwai fakiri akwai miskini miskini ba cin yau ba na gobe bayan inda kuke tsammanin kaman kuturu shine miskini a kuturu ba miskini bane a sai dan bai da kudi ba cin yau ba cin yanzu ne duk Najeriya kan zo sanan mu kenan muka biya za ka yi wayewan gari baka da kofi ya amince ne kenan ba ka da kwano ba ka da kwabo fakiri kuma ga dan wani abu amma fa idan sun daina shigowa wani din bai kare kai da kanka ma tsorata kake da sun daina shigowa na hannun bai kare kadan ne to dai kana dan kula da yarin ka zaka je wani maka dai ka ala kana duba bakin gatari to fakiri kenan to amma shi matsiyaci wanda alahira bai da rabo shi ake kira matsiyaci to daga mutuwa tun a mutuwa ma sai sun sha wuya kuma in suka sha wuya aka ɗauka rayukan tun daga nan to rayukan ma ba an raba su daga nan jikin ma mu'azzabatun za a dinga musu azaba ila yau mai dini har zuwa ranar sakamako suna cikin su jinu saboda in an dauki an je saman duniya za a ji wari in an salama maimakon mala'iku su buɗe a shigar da su su kai wannan wari fa sai mala'iku da suka zo da ran su ce a ran wani dan wani muka dauko su ce su kai ba zai ba za a ji gurbi nan ba kuma yadda ku dauko daga nan kuma mala'iku su ba za su mayar ba sai su zo shi kawai daga can sama duniya kawai ya taho a guje layin nan kukuna nan kuna da kuka kuna sharbewa shi kuma da sai shan wahala rayi ya taho a guje ya zo ya dauki kasa tim faka anna ma kara minan samai fata ka tsaba ku dayo a wata hauje ruhi makara zai ai ina ba zai yi ba kasa ta ce wai da Allah ya baka dama ka tattaka ni ka saba Allah to yanzu ba zan yadda ba kasar ce kawai ba zan yadda ba sai da dari sai ya wuce in ya je inda ƙasa take wadda ake zama da ƙasa ta biyu ta ja wadda take makociyar ka ma inda aka ɗiba aka yi ubanka adamu ma ta ƙika saboda mugun halinka ka zo mana nan sai ta dare sai ƙaro yana ƙara ƙasa na ƙara azaba shi za daga nan kabari daga nan kai ƙasa kawai azaba ka shiga kabari wannan ba a son ya zurfi saboda saman ya fi albarka shi za ma ga ake raba ƙasa da biyu hawa da ta saman daban ta ƙasan daban ta saman idan ake tura kusa da mamaji saboda an yi magana a kan cewar sama-saman shi ya fi albarka shi za aka nemi albarka ake haka wani ma ya ga an raba shi wajen mai aka raba ya ta holo saboda ra'ayinsa kuma da nan ce zai kawo shi an ce kan araba ko ba kai kamata yi ba to wa annal mu'minina to kaji wannan sun ma na musu azaba har har ila yawmi dina ko su sakiyai har ranar sakamako shine ran kiyama wa annal mu'minina yubtaruna fi quburihim mu'mini ana jarraba su cikin kabarrukan su wa yus'aluna ay musu tambayoyi akwai tambayar munkarin wannan kirin akwai na malaika rumana duk za a tambaye mutum yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil ati dunya Allah na tabbatar wa mu'mini tabbatacciyar magana a rayuwar duniya wato kafin rai ya fita wa fil akhirah haka alahira ma ko kai wa da matar audu Allah gama da malam nan ma yake dauko maka dan sanda ka kasa bayani kai ne zaka je ka cewa malaika wai da matar audu mamal tun wuri ka nemi Allah ka nemi dani eh ka zo ka kuya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh da hanyar abin da annabi ya zo shari'ar annabi ta zama shari'ar ka abin da ya shi kake yi to shikenan da an tambaye da farko Allah zai sana kowa in ya zo kai ko da wani irin kama mutum zo maka Allah na ganin zai nuna ma shi mutumin ne irin dangin ku eh in kai ba haushe ne ganin ba haushe ne in kai wulaji ne ka ganin ba wulaji dan mutum ya fi ganin ta a na kusa da shi eh wanda kake ga ba zai maka ha'in shi eh ga an gane ku to kawai haka zai fito maka kawai shi ke nan tukarin kallon ta kama abokin sai ku kama magana da kai da ita kuma duk abin da ya faɗa Allah ne zai baka ilimi na ilhama na kai tsaye irin yadda ya faɗa annabi adamu ya dinga bayanin da malaku ba sani ba shi kuma yau kwanan na aka yi shi a bisa ganin su to haka Allah zai baka dama duk abin da malaka ce wai kaza ka ce mata kaza wai kaza ka ce mata kaza to amma dai a hasilin magana ma waɗansu malaman abin da suka tafi akai cewa ba sai an ta tambaya amma rabu kaman waye dinuka da sauransu ba za a nuna annabi Muhammad kawai zai ga kikirin kawai mai kuke ga wannan ai duk wanda ya farkin annabi ba wanda ya gama ba kawai sai ka na yi farkin annabi kuma shine kaza sai aka kaza ne in dai kai mu duba ganin amma da kai murga da wallahi ne shi sai ka tashi da jin daɗi mun tattauna da manzon Allah to haka ne ai a kabarin ma kana kallon da ka Ahmad ya Rasulullahi wannan manzon Allah kenan ai shi Allah ya ko ai wannan manzon Allah kenan eh wannan manzon Allah ne ya kwanda abin ka kai bacin ka kawai an gama kuma wanda ba haka ba sai ji al'adari kawai sai ga wani mutum wanda baka sani ba kawai a wannan ban san waye ba to baka sani ba to ne ba za ku aikata baka sani ba ba za ka karanta ba haka za su faɗa baka sani ba ba za ka karanta ba la da raita wa la ta raita baka sani ba ba za ka karanta ba sai ka ga sun kama dukan mutum da guduma wanda kun Allah ya ce ya ce ƙara dukan ma kowa na ji banda abin nan bandan mutum da aljan in suka ji za su mutu wa ana alai ba ta hafazatin kuma lalle a sani akan bayi akwai masu tsaro su ne mala'iku masu tsaro ya ka tubo na amalahun suna rubuta ayyukansu wala azkuru shan wani abu ba zai tare ba min zalika daga wannan an ilmi rabin daga sanin ubangijinsu duka Allah ya riga ya sani wa ana malakal mauti kuma lalle mala'ikan mutuwa ya kabirul arwaha zai karbi rayuka bi izinin rabihi shi ma da izinin ubangijinsa azrayu da girman nan nasa da ƙarfi ya ce da zai nemi ɗaukan ran sauro ba zai iya ba sai ya samu izini daga Allah saboda ba shi ya sa wa sauran rai ba idan gazan ba za a iya busa masa rai ba haka ba za a iya fidda masa rai ba shi sa duk wanda ya sababa kashe rai da gangan wadda Allah zai kar a kashe yayi sanadinta ya shiga uku Allah ya kiyaye mu. Wa ana karar ƙuruni, musani fiyayyen ƙarni daga cin ƙarnuka, alƙarnun da zinar aure Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama, su ne ƙarnin da suka gaman zan Allah sun fi kowa, kai ta karatun azama kai kwamin, kai kwamin a kwamin a kwamin, aya ɗaya ta sabi wala ta fita ka, Allah mala, ka rubuta ƙurane barkata kamar ɗari haka, sahabi ya iya fadiya wala ya fi ga wurin Allah ta hadin ƙurane. da waye kuwa masa bacin annabi muhammad kai ba kuwa ba kai kuma malamin ka na nan bambanci shi za aka ce ko min yawa ka bayar annabi ya ce ba za ka zo sisin kwaban sahabi ba sisin kwaban sahabi in ya kashe a gaban manzon Allah kai kuma kashe ko miliyan tokare ba malala gashin rago ko tinkiya ba ko gashin rago ne ba za a baka lalar da za a bai sahabi a kan kwallala ba saboda abin da suka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm to su ne kan da suka ga annabi wa amanu bi suka bada gaskiya da sun bi kowa thumma allazina yalunahum daga su sai wanda suka biyo su su kuma sun ga wanda ya ga annabi thumma allazina tabi'u kenan eh wato tabi tabi ne kenan thumma allazina yalunahum daga su wanda suka biyo su ne tabi'u tabi ne sun sun maliki kenan ba wannan sahabati mafi fi falala a cikin sabon manzon Allah alkulab hawar rashin su ne halibobin manzo Allah shi yayo almuhajirun masu shirya ba babban su ga gaba su a gaba abubakar sai ya bi abubakar shi ne shugaba ja gaba su ma umar sai umar su ma usmanu sai usmanu su ma aliyu sai aliyu radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wala zukar ahadun kuma musalli kar a ambaci ɗaya da laifi mina sahabin rasuli daga sabon manzala kar a kira su illa bi hasanin jikiri sai da kyakkyawan ambato sahabi ya fi karfin ka ce ya yi kaza wai kai ne mai leƙawa ka ga laifin sahabi ai ko laifin dan uwanka kake gani wallahi ba za ka sha da siga ba dan uwanka haka kawai aikin ka lalle gawa ne ba ba da kiri wani mutumin ba za ai wa dan iska asu ne iskan gari ai wallahi ba za ka sha da siga ba a wurin Allah balle ka rena malamai balle har kai kan sadu annabi Muhammadu ai kai asara ce eh ai kai asara kenan ana yi kai ai wani abun rushe addini ke wani haka wani haka sibilan ba irin mu haka wanda ba a san komai ba a yi karatun ba ma wa ce ka galibin da kai kai shi kai za ka mutai zabi ran kiyama annaba ana nafsi nafsi kai ya kake da maganan kai za ka je wani bai da kirki kai da ma ina kirkin ka to ba haka kana majiru ila bi hasan zikirin shi da kyakkyawan ammato walin za ku amma shi da bainau kowa ya rike bakinsa abin da ya faru tsakanin sabai wasu da wasu ba za su rike bakinsu ba to kai mu gani an ce kowa ya rike bakinsa abu hanifa an tambaye shi wata tambaya game da sabai irin lokacin da suka ta rikici daga bayan nan sai ya ce a jinin da Allah ya tsira da mu ba mu sa hannun mu a cikin bakin mu sa bakin mu abu ne wai da ka taba kana ga zai iya bata hannu wai sai ka tsoma bakin ku ba ciki da Allah na amfani da kuma ai ka fi kazanta kenan to ba haka ba ruwanka da wannan wani ma haƙuna su ne mafi cancanta a cikin mutane a yi game sa lahu a nema musu a sanar makaji mafi kyawun mafita wa zan biyu a musu zato a sanar mazayin mafi kyawun matashiya wadatu yin biyayya da ayin matul musulmi ga jagororin musulmi min wadati umurihim daga majibinta al'amuransu wa ulama'im da malumansu wannan wajibi wata baya salafi sali da bin almajiransa bai masu nagarta wadda fa a tarihimu da koyi da abin da suka yi suka wuce wadda ji gifawar lamar da nema musu gafara a wurin Allah wata rukul mirayi wal jidali da barin musu da jayayya ko kai ne da gaskiya fi dini a cikin addini ba a son jayayya jayayya ta yi ta kan zama matsala wata rukul kullum ma a rasa wal suna da barin abin da masu farawa suka faro shi wa sallallahu ala radin jira ala sayyidina akan shugabanmu Muhammadin annabi Muhammadu nabihi annabinsa wa ala ali da kan iyalansa wa zawajihi da matayensa wa zuriyatihi da zuriyarsa wa sallama da tsira ta saliman da aminci kasiran mai yawa to nan zamu kwana in Allah ba mu iko sati na gaba za mu dora kan abin da zai biyo bayan imani shine sarki wani daga cikin babi ne na imani za mu shiga alwala daga nan tsarki fara in babu tsarki babu addini za mu ana ji tsarki rabin addini in ba tsarki ba sallah ba sallah sauran addini duka ya wani jama'a Allah ya mana gafara Allah ya mu gafara Allah ya zure mu albarka Allah ya mana albarka Allah shi mu ya kiyaye mu da kiyaye wasa kama cikin al'imani bi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam